الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من أتكلم سجود السهل من قراءة إن لم يتلقن إلا لكثرتهم جدا muna magana a kan sujada kabli ko ba ko inda sun mutum ya yi kaza kabli ko ba ya kama shi in ya yi kaza ba komi to shi ne muka ce قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا لحمد عاطف kalli ko ba a ji baya kama mutum saboda godiya na mai atishawa. Atishawa yana da abubuwa uku da aka nema idan mutum ya yi. Idan mutum ya yi atishawa ana so ya yi hamdana ya ce alhamdulillah. Idan ya yi hamdana ana so duk wanda ya ji shi ya gaishe shi ya ce mishi yarhamukallah. sannan idan ya ce masa ya hamu kalla ana so shi kuma ya yi masa raddi na wannan godiyan ya ce ya ji kumullahu wani siyu balakum au ko kuma ya ce ya gafiru lahu lana walakum wannan shi ne hali na atishawa in ba sallah mutum yake yi ba amma idan mutum sallah yake yi wannan hali ukun gaba ɗaya ba a nema a wajen shi ba in shi ya yi atishawa ya ci gaba da sallan shi kare shagaltu da alhamdulillahi din ma idan kuma wani ne ya yi atishawa ya ci ya yi hamdala ya ci gaba da sallan shi kare ce mishi rahmukallahu din nan idan kuma shi ne ya yi atishawan ya kasa hakuri ya yi hamdala sai wani ya ce mai yarhamukallah to kai ne miyar mar da wannan rajin ya rufi lullahu lana wala kawai ya ci gaba da sallan shi wannan shi ne ka'ida abu ukun nan duk ba a so mai sallah ya yi amma a cikin ukun akwai sassauci na guda ɗaya sassaucin shi ne na hamdala shi yasa duk wannan tarafikikan da muke yi duk abin da muka karanta adari ne da su a shimawi da sauransu kaga a cikin adari ko yana cewa mai atishawa kada ya fara fahim a ƙasa fala ya bil hamdi ko in yayi atishawa yana sallah kar ya shagaltu da hamdala sannan wala yushammitu a isan shi kar ya gaida mai atishawa yana sallah wani yayi atishawa sannan wala ya rubu alayhi kar ya miyar wa wanda ya gaishe shi to a nan sai ya ce fa in hamdallah fala shay alayhi shi kai haka yadda dan mutum yana sallah yayi atishawa sai ya ce alhamdulillah to wannan alhamdulillah din ba komai a kai shi to wannan karatun shine anan ma yace wala bi hamdi adisi sujada baya kama mutum dan amdala ne ne atishawa yayi atishawa sai ya ce alhamdulillah sai ya ci gaba da sallan shi wannan kalma alhamdulillah din bai janyo matsala a sallan da hamza ce sujada kabli ko ba ji a ce sallan shi ya baci din ba daya ce wala mubashirin haka nan amdala ne mubashirin mubashirin ko mubashirin ya fi kyau wala mubashirin haka nan mubashirin ya zama kuma mubashirin amma mubashir wanda aka faranta wa rai kamar misali kana sallah sai aka zo aka faranta ma rai aka kawo wani labari wanda ka ji daɗi sai ka ce alhamdulillah to wannan shi ma hamdalan ba su gada a kai hamdala biyu hamdalan ya atishawa hamdalan wanda aka yi wa bishara an zo aka ce ina malam ibrahim aka ce ya amma da Ibrahim yana sallah kace ai dama ba so din shi da komai da komai ya hadu gobe za su fita za su ce ina za su ce aikin haji sai kuma dama watanni abin da kake jira kenan sai kace alhamdulillah kana cikin sallah kai wannan hamdalan ba komai amma duk da haka yace wani duba tarkuhu an so barin wannan hamdalan dan abin da kake ciki din ka shagaltu da shi ya fi muhimmanci fiye da ka bari ka yi wani abu daban ko da wance abin da za ka yi shi ma kake yi dan mutumin da ya zo sallah dama za ka ji an ce kabbaran harama ma'anin kabbaran harama kabbaran da za ka haramta komai a kanka ke aikin sallah sannan salamatu ta'lim sallama na halittawa kayan sallaman nan ka halitta duk abubuwan da ka haramta a cikin sallah to ya kamata in ka fara sallah komai ma ka tattara shi ka bari ka shagaltu da abin da yake gaban ka na sallah duk da a cikin abubuwan akwai wanda ya halitta ka yi akwai wanda in kai za ka yi sujada akwai wanda kai sallan ka zai baci amma duk da haka barin komai ka ci gaba da aikin sallan shi yafi kamar yadda anan wannan hamdalan ya ce ba komai ba sujada amma wani jiba tarkuhu an so gare shi ana so mutumin da yake sallah duk abin da ya faru na hamdala din ma kar ya hamdala ya ci gaba da sallah wala li jaizin haka nan babu sujada saboda abu na halal akwai abubuwan da shari'a ta halalta wa mai sallah yayi akwai abubuwan da shari'a ta halalta wa wanda baya sallah yayi mu'amala da mai sallah ta wannan abin to wannan abin idan mai sallah yayi ba komai a kan shi na sujjada shari'a ta hada damar kuma in yayi din ba komai kamar me yace ka insafin Allah li mukbirin kamar kawaici ma'ana kawaici ne shiru shiru din kalle da ya dan karanta li mukbirin domin ne ba da labari kana cikin sallah sai wani ya zo kima ya kuke zaune ba ku san abin da ya faru bane sai kai shiru ka zo ya faru yace gashi na wani yana sadaka naira hamsin hamsin kuna zaune ka ci gaba da sallar ka kawai yanzu wannan ɗan shirin da kai ba komai a kanka shi ne ka in saki kalla bi mukbiri ka ɗan yi shiru shirin ɗan kaɗan bi mukbiri don mai ba da labari ya zo da labari sai ka ɗan yi shiru ka ji labarin sannan ka ci gaba da sallah ba ku wajar wihin jilaihi da hutar da gabakuwan shi yana sallah sai ta hutar da gabakuwan shi ta wajen ya tsaya a kan ɗaya ya hutar da ɗayan ba wai ya ɗaga ba yana sallan ai ka san akwai yanayin tsayuwar da za ka fara ƙarfi a kan gaba ɗaya gaba ɗayan ba ni a kanta in ta huta sai ka dawo da nan kan gaba ɗaya to irin wannan ne sallah yayi duk al'amari ne wanda ya halatta gare shi kuma babu kira a kan shi wa qatl afradin turiduhu haka nan da kashe kunamar da ta nufo shi yana sallah sai kunama ta nufo shi ke wajen shi sai ya ɗauki wani abu ko da sunkuyawa ya yi wannan sunkuyan duk ba komai ya ɗauki abu ya buga wannan kunamar ta mutu in dai aikin shi da yakin bai yawa ba duka ɗaya ko biyu kashe ta sannan kuma bai ba wa al'umma baya ba yanzu wannan kashe kunama sai ta nufo shi al'amari ne jahili kuma bai bata mai sallah ba bai sa shi sujada ba kaga nan yace turidu mu rika fahimtar ainihin mafumat na magana mafumin wannan maganar da ba ta nufo shi ba ba kawai yana sallah ne sai ga kunama za ta wuce ba wajen shi ta nufo ba to makaruhi ne ya fice sai kashe duk da dai ta kunama duk inda ka ganta muguwa ce ka kashe amma a sallah sai in ta nufo ka ne za a ce jaizi ne ka kashe in ba ta nufo ka ba ta zo wucewa kawai sai ka dauki wani ka buga mata sannan ka bai ba shi ba ba su jira a kanka amma aikin da kai din ba jaizi ba ne makaruhi ne shi yasa yake turidu wa isharatin li salamin haka nan da yin nuni li salamin domin sallama yana sallah sai wani ya masa sallama ya yi masa sallama sai ya yi ishara ya yi mutumin nuni kaga amsa sallama zai bata mar sallah saboda ya kawo wani abu ya saka a cikin sallah amma sai ya yi ishara salamu alaikum sai haka ya nuna sallah yake yi yanzu wannan isharar da yake al'amari ne na jahili kuma ba zai bata sallah ba haka nan kuma shi din shi ne ya yi wa wani sallama da nuni shi ma ba zai bata masa sallah ba yana cikin sallah wani ya zo wucewa sai mar haka yanzu wannan hakan da ya yi din ishara ne wanda da ba sallah yake wa sallama ya kamata yi to yanzu wannan isharar shi ma baya ba sallah au hajjacin ko kuma ishara saboda wata bukata yana bukatan kunu ne ya kira ya kira mai kunun bata zo ba ya fara sallah yana cikin sallah sai ga ta talo za ka wuce ko wata sai yana bukata ba kuma kan ya gama sallar za ta yi nisa ba zai same ka ba sai ya masa haka ta je wata ki ne ta wuce kare kuwa ishara ne da kanta saboda bukata wani gida yana jin yunwa kudin shi bai kai na siyan filetin abinci ba amma yana da tsayin hamsin da zai sha kunu ne ya kuma zai lallaba in ta wuce ba zai samu ba sai ya yi mata nuni ta ajiye mata to yanzu wannan nunin yana sallah bai fata mai sallah ba shi ne auki hajjacin ko ya yi ishara don wata bukata ko ko wani ya kawo wani abinci sai ya nuna mar inda zai aje duka ko wani ya zo yana neman ruwan alwala ko ruwa a butan shi sai ya nuna mar butan yake kamar ruwa duk wannan abubuwan bukatan in gefe ya ashe bai motsa ba dan ishara ba zai bata mai sallah ba kuma al'amari ne wanda ya halatta amma la ala mushammikin amma banda ishara ala mushammikin a bisa wanda ainihin ya yi atishawa mutumin da ya yi atishawa ya ce alhamdulillah da ba sallah kake ba hakkin shi ne ka ce mishi ya hamu kallawo ba a can kuma wajen sallama mun ce mutum ya ma sallama kai masa ishara ba komai to amma don mutum ya yi atishawa ko ya yi hamdala ka ɗaga mar hannu wannan ainihin ba wannan ainihin ba a nemi kai ba ma'ana baya da cikin abubuwan da suka halatta ba wai wannan lafiyar yana kore rashin sujjara ba ne yana kore halacci ne da muka ce al'amuran da suka halatta muka irgo to la ala mushammitin amma banda rafi ga mushammitin wanda ainihin ya gashe shi ya yi atishawa ya yi hamdala sai wani ya gashe shi to yanzu ba zai mara haƙƙi da wannan ainihin hannu din ba kawai ya bar shi ya wuce tunda mun ce mai atishawa dan wani ya gashe shi kan ya miyar da gaisuwa haka nan yana sallah wani atishawa kan ya gashe shi to ko da ishara din ba a so ne ma'ana makaruni ne amma baya tafsira ka aminin liwajin kamar nishi liwajin saboda ainihin ciwo mutum ne wani ciwo ya kama shi yana cikin sallan ma yana nishi saboda wannan ciwon za mu ce wannan nishin shi ma baya sa sujada wa buka'i ka kashu'in da kuma kuka don tsoron Allah. Dama mun ce idan mutum ya zo ya zai sallah ya karkade komai na duniya da abin da yake cikin ta a cikin zuciyar ko wasu ta jirgin murada mace maula kallabi ku salli da wace ba ta tare ba ka shagalta da kiyaye ibadar ubangijin ka wanda kake sallah dan zaki shi to ka kuwa in ya zo ba komai a zuciyarka sai Allah dole tunanin Allah da girman Allah da girman ainihin azaba da waye zai iya sa mutum ya fashe da kuka to mutum yana sallah sai ya kuka don wannan kushuri din don wannan tsoron Allah da yanzu wannan kukan ko da ya fitar da saukin kuka ba su jira a kan shi amma ba da sharadi nishin na na jinya ko rashin lafiya kukan ne ya zama na tsoron Allah wa illa idan nishin ba na rashin lafiya ba ne kawai na takadaranci ne yana sallah kawai ya kama nishi ko kuma kukan ba na tsoron Allah ba ne wata tilo wani abu ya kubuce mar da wani alheri zai samu wani jiwa bakin ciki ne kawai yana cikin sallah sai ya ci wannan abin kawai sai fashe da kuka a gomin kukan ba na tsoron Allah ba yanzu wannan kukan ba kalkala ne kamar mutum ya yi magana a sallah ne ka ku mun ce magana a sallah inda gangan ne ko mun kankanta shi ya bata sallah inda rabban ruwa ne ya janyo sujada shi ma wanda ya wannan inda gangan ne kawai yana sallah ya kama nishi da gangan ba a wani rashin lafiya ba komai ko ya kama kuka da gangan sai mu ce sallah ta ɓaci kamar mai wanda ya magana da gangan ne in kuma ba da gangan ba ne ya manta da sallah yake ko yana tunani tunani ko ya tuna karan abin da wani ya mara sai mashi da kuka yana kuka abu ba sallah ne ke sai ya tuna to kaga kamar wanda ya magana da rafkanuwa ne su jada ba a ya kama shi shi ne bakar kalami in ba domin tsoron Allah bane ko nishin ba domin rashin lafiya bane to bakar kalami kamar yayi magana ne كسلام على مخترج wannan tashbihin kuma ya koma wajen ainihin jahili ko kula aka fi a wannan littafin ba kaban aka fi a sauran littafai bane aka tashbihi a wannan littafin shi ma ya sha bamban da tashbihi a wasu littafai yana iya tafiya da aka fi kai ba a doro uku ko kuma ya tafi da tashbihi a doro biyu ko doro uku har yanzu a nan da ya ce ka aminin liwaki'in wa bukai da kashu'in kaga yana nuna ma inda babu sujada nan kuma kan salamin alamu tarjin yana nuna ma a yana nuna ma tashbihin nan akan ainihin abin da yake jajibi ne kan salamin kamar inda yake halatta mutum da ya sallama ala muftarijin a bisa mai sallan farilla kaga min babi aula kenan mai sallan nafila ka zo ka san sallan farilla yake yi ka ce assalamu alaikum wannan sallamin ya halatta sannan shi ma kuma ya halatta ya nirma da nuni kamar yadda muka faɗa a baya wala litabassumin haka nan babu sujada litabassumin domin murmushi mutumin da yana sallah ya yi murmushi babu sujada don wannan murmushin in je bai tsawaita ba wa farqa fi asabi'a da kuma ainihin farqa na raba in ya tun shi riko wasa da in ya tun shirin kamar al'amarin kasta zaka ko ya rika ainihin jajjen ya tun shi na sallah to wannan duka ainihin sujada ba zai kama shi don wannan ba wal sifatin haka nan da waiwaye bila hajjacin ba tare da bukata ba shi ma wannan duk ba zai sa mutum ya yi sujada ba waiwaye in dai mutum bai ba wa alƙibla baya ba wannan waiwayen ba zai sa a yi sujada ba kaga yanzu a nan ma da ya ce wa farka ce a sabiwa wal kifatin shi kuma ba yana daura ma akan al'amarin da ya zama jahili bane ya daura ma akan hukuncin rashin sujada ne mutumin da yana sallah dan yayi dan yayi farka na asabin shi ko kuma yayi waiwaye yana sallan wannan duka ba zai sa yayi sujada ba duk da waɗannan abubuwa guda biyun makaruhi ne amma ba su kai matsayin da za su sa sujada ba magu to kaga nan ma iltifati yake bila hajati idan haja ya faru fa kana cikin sallah kawai sai kaga an gugo a guje kamar yadda da yake faruwa a garin nan ana kana gani ana gudu ka gudu ko dan kada da ka tanzi ne ba ta mun rai sane ka to kana cikin sallah kawai sai kaji kamar an gugo a bayan ka sai ka tuya kaga wannan iltifatin bi hajati ne ba komai akan mutum bila haja shine makaruhi shi da haja shi ma baya bata sallah baya sa sujada amma shi makaruhi ne amma inda bukata ya sa ka juya wannan ba masa wa ta'ammudi bal ima baina asnanihi da ainihin ganganta bar'i hadiye ma baina asnanihi abin da yake tsakanin haƙorin shi mutum ya ci nama ko ya ci wani abu mai makarewa a tsakanin haƙori yana cikin sallah sai dan canyo abin sai ya haɗe abin shi yana sallah sai yanzu dan wannan abin da ya haɗe ya dinke bata mar sallah ba duk da kun san ci ko sha ko sallama a sallah da gangan yana bata sallah amma wannan dan kaɗan na tsakanin haƙori ko wani dan nama ko wani dan shinkafa ko wani dan abu da maka dai yana cikin sallah sai ya fitar kawai sai ya haɗe to yanzu wannan haɗewan baya bata sallah. Wa haka ne? wa haski jasadihi haka nan da tsotsa ainihin jikin shi yana sallah mai ruwa kalilan yana sallah kawai sai ji jikin shi yana ɗan ƙaiƙayi sai tsotsa yanzu wannan tsotsa jikin da ya bin duk bai fata mar sallah ba kuma bai sa yi sujada ba a biya bai zama ƙarin da zai kai yi sujada wa zikirin haka nan babu sujada idan mutum ya yi zikiri wanda wannan zikirin kasarar tafihima ya yi nufin fahimtar da wani bihi da shi zikirin amma fi mahallihi a gurin zikirin idan muka ce zikiri ya kunshi karatun qur'ani da sauran alka irin su subhanallahi da sauransu misali mutum yana cikin sallah mai misali mutum yana cikin sallah ya karanta ainihin fatiha ya ɗauko ainihin suratu ta'a yana cikin karanta suratu ta'a ya zo can ya ya haya kudin kitabu bi kowa sai ga wani yaro ya san sunan shi yaya baban shi malami ne an tashi a karatu ya ba shi littafi kuma yaron yana wasa da littafin sai ta ga murya yake ya ya haya kudin kitabu bi kowa wannan karatun da ya yi ya yi nufin ya fahimtar da yayin ne mai da hankali kan littafin nan amma kuma bi mahallihi a mahallin shi a inda yake karatun ne ya dace da wannan kadiya yanzu wannan ba su jira a kan shi ba komai sallar shi tari kuma babu su jira ko kuma yana cikin sallah sai ya ji wani ya yi sallama yana daidai karanta wajen kudu kuluwa bi salamin aminin sai ta ga murya ko a sallar sirri ne ba sai daga murya ya ce urkuwa bi salamin aminin sai ya ci gaba da karafin shi ba komai a kan shi tunda a mahallin shi ne a mahallin inda yake karafin ne kuma koda ba wai a kan gabar ya samu abin ba ya gama karafin fatiya kenan ga yaron ya zo yana wasa da littafi sai ya ce ya ya ya hukun kitabu bi uwa ya ci gaba da tsoro wannan karatun sai ya ce ba komai nan ma mahallin shi ne tunda idan mutum ya gama fatiha ba a ce mar dole sai aya kaza ko sura kaza ba saboda haka yanzu ya kama wannan suran kaga ya kama abin a mahallin shi kuma ya yi nufin fahimtarwa sai mu ce ba komai a kai shi kaga shi ne wa zikirin kasar tafiyin bihi amma bi mahallihi a mahallin shi wa illa idan ku ba ma'asa ba a muhallin shi bane yana karanta wani sura daban kawai sai ga yaro yana wasa da littafi sunan shi haya kawai sai ya ci qur'ani ne ya yaye ku bil kitabu bi quwwa sai mu ci wannan kai magana sallah saboda ne saboda ai ba gurin kake karantawa ba kuma lokacin da ka zo din nan kana kitaba ne da wani wanda yake wani abu daban kaga yanzu wannan magana tunda ba mahallin shi bane ka zama kari magana kenan a sallah wanda inda gangan ne sallar ta baci in kuma da ainihin rabbanwa ne ko da sabi ne sai mu ce to sujada ya kama ka na cewa ka yi tsari a sallah ba a mahallin shi mahu aha ka faɗi kamar mutumin da ya buɗe alaman laisa mahufi salatin a bisa wanda baya tare da shi a cikin sallah in ma ya zamo yana sallan shi daban kai ma kana sallan ka daban ba shi ne limamin ka ba ba ma mu da kuke bin sallah tare ba ne kawai wai kana karatu sai ka ja kama karatu sai tsaye da shi saboda samun tambayi ka ce a ƙaran mamarin wani fa kenan ku duba ƙur'ani kaza sai ka biya masa kana gaya mar shi zai kama ya wuce sallar shi lafiya kai kuma da ka gaya mar sallar ki a baki saboda me saboda in kana sallah ba ruwanka da sallar wani shi ne ka fati alamun laisa ma abu fi salati amma da ce wanda ya gaya wa in yana tare da shi a cikin sallah misali imamin sa ne yana cikin karatu sai ya tsaya sai ya gaya masa yanzu wannan faɗan tun da dama limamin shi ne ba komai a kan shi amma in sallan shi gaba yake ko kuma yana wani tilawan shi a gefe kai kana sallah sai tilawa ta ciyar da shi sai ka gaya mar biyu kana gaya mar sallan ta ɓaci alal asaihi a bisa magana mafi inganci kaga a nan da ya ce alal asaihi sai mu ce akwai wani magana wanda ya nuna cewa wanda ya haka sallan shi bai baci ba kuma shi ma wani magana sahihi ne amma wannan ya fi shi inganci shi yasa za mu ce alal asaihi amma da cewa alal sahihi a bisa ingantaccen magana sai mu ce in ma akwai sauran akwai da duk ba sai ai bane wannan shine sahi wa babada sallah ta baci bi qafatin kage da gobe da nasin nan mun bar zancen jahil mun bar zancen ainihin sujada za mu koma kan zancen abubuwan da suke fata sallah wa babada sallah ta baci bi qafatin da kirkirewa da dariya mutum yana sallah sai suna da wani abin dariya ko aka aika da wani abin dariya ya gani kawai sai kyalkyale da dariya to yanzu wannan kyalkyale wanda ya yi da dariya sallah ta ɓaci ko da rakkanuwa ne ko da gangan ko da jayi ce kyalkyale da dariya za mu ce wannan sallar da yake yi ta ɓaci sai dai akwai bambanci tsakanin liman ya kyalkyale da dariya da mamu ya kyalkyale da dariya da mai sallah shi kaɗai ya kyalkyale da dariya idan liman ne ya kyalkyale za mu ce sallan shi ya ɓaci idan ma mu ne ma sallan shi ya faci idan mai sallah shi kadai shi ma sallan shi ya faci amma in ma mu ne yake wata madan ma mu mu ma mu sallar gashi ta faci amma ya ci gaba da sallar haka nan in lam ya ajir ala tarfi in dai ba shi da ikon bane wannan dariya ai wani lokaci abin dariya zai iya zuwa wa mutum shi kanshi ya san cewa ko ya bar sallan ma ya ce zai fara wata sallan ma wannan dariyar ba za ta iya yankewa ba wani lokaci mutum ya sa al'adar shi wani in abin dariya ya tuno ba zai iya rabuwa da dariya a ƙasar da ainihin mintuna ba wanda wannan mintunan za su iya kaiwa har a kare wannan sallar to duk mutumin da ya san wannan hali yake ciki sannan ya tuna da wannan abin dariyar ko abin dariyar ne ya gujo mar in je ya san ba zai iya barin wannan dariyar ba kuma liman ya ce bi to kar ya yanke sallar dole ya ci gaba da sallar tare da wannan dariyar da yake yi saboda me saboda haƙƙin liman akwai abin da ake cewa tarkon liman in je mutum ya riga ya shiga ba za a je fita ba to wannan yana da ciki maimakon ka yanke karshe a sallar sai mu ce dole ka zarce a sallar haka nan in ba za ka iya bari ba kaga nan ma makuri maganar shi ne idan zai iya barin dariyar to yanzu wannan sallar da ta ɓace yanke ta idan ya yanke ya yanke dariyar sai ya sake sabon ibtida ya bi limamin kaga bai wuce a masallaci ko ce to anan ma kuma wajen wajibi in ba zai iya yanke dariyan ba ya ci gaba da jin liman sai idan ba zai sa wani dariya ba amma idan shi ba zai iya yanke dariyan ba amma kuma wannan dariyar tashi za ta iya sa wani ma ya tattare da dariya saboda gudun kar ya bata sallan wani sai mutum wajibi ya yanke wannan sallan ya fita saboda kar bacin sallan shi janyo bacin sallan wani tunda ba mamaki akwai wanda sai abin dariyar tare shi wancan ya manta yana ɗan ya fara dariyar wancan shi ma zai tuna shi ma kuma ya san haka sai yanzu yana fara dariyar ne ya yanke sallan ya fita saboda in sun kai mutum biyar kuma dukkan sun sun yana da yin za su tuna in sun tuna za su jaddare ka bude su sallan mutane sai mu ce wajibi ya yi sallan nan yau aha ka takbirihi ko kaman haka ne ka takbirihi ka takbiratin lirukuyi haka ne ka takbirihi lirukuyi ya fi kyau eh eh shi ka takbirihi kamar inda mutum ya yi kabbara yin ruku'i kabbaran ya yi ruku'i domin ruku'u bilamin ya fi iramin ba da niyan kabbaran harama ba in mun kula sallah idan muna rigo farillan sallah mun ce niyya ta ne sai kabbaran harama to kabbaran harama farilla ne ko to yanzu a nan idan limamin ya ke kabbaran harama ba yin kabbaran ruku'u ba shi da sallah mun sani idan mai sallah shi kaɗai ne ba shi da sallah amma idan mamu ne ya zo zai bi liman kawai da ya zo da ya yi niyya kawai sai ya ce Allahu Akbar ya yi kabbara lokacin da ma ya samu rukuku ne kuma wannan rukukun da wannan kabbaran ke ya yi dalilan kabbaran rukuku ba tare da kabbaran harama ba yanzu shi ma ya shiga tarkon liman dole ba zai yanke wannan sallan ba dole zai bi liman ya gama wannan sallan sannan bayan an gama ya tashi ya sako ainihin wannan sallar tashi saboda ya samu ikiya aha wa zikiri fa'idatin haka nan da tuna kubutacciyar sallah wannan yana mana guraren da idan liman ne ko mai sallah shi kadai ya same shi zamu ce sallan shi ya baci amma idan mamu ne same zamu ce ba shi da damar barin wannan sallan dole kamadan mamu ne dole shi mamun ya ci gaba shine yake wa zikiri fa'idatin da tuna kubutacciyar sallah misali mutum yana sallar da haka in yanzu nan sai ya tuna a baya akwai wata sallar da bai yi ba ko azhar ko asuba ko ma wace sallah ba mun ce wannan ta baci ba to yanzu wannan ta baci shi kadai ne dole ya yanke yi wancan nan in shi ne liman ma dole ya yanke kuma yana so a sallar mamu amma idan shi mamu ne yana cikin bin liman ya tuna wata sallah a baya yanzu ba shi da daman yankewa dole ya zarce su gama wannan din tare da liman sannan ya tashi ya ramo wancan sannan in akwai sauran lokaci ya ramo wannan wanda sai da liman din a matsayin mutane wa bi hadasin haka nan sallah tana baci da kai mutum yana cikin sallah sai alwalan shekari ko wankan shekari yana samun wannan kayin sallah ta baci wabi sujudihi li fadilatin haka nan eh na zai tare mana a mutum ne yana cikin sallah sai sha'awa kawai sai sai sai jin zali yanzu me ya kama shi wanka ne kane Rai kuwa, ya ce, ai mutum ya yi wanka, yanzu za mu ce ya samu ainihin tsarki da harafin akbar ba, to duk lokacin da ya yi jaraba wankan ya kane ma'anar wanka ya karya sai ka je ka sake wanka ma'anar alwala ya karya sai ka sake alwala shi ne magana eh eh shi ne liman wannan karyewan alwala ko karyewan wanka bai shiga cikin liman ba dole ya fita saboda bai halatta mutum ya yi sallah ba shi da alwala ba sai mai kace shiru eh ka gane yace wa bi sujudihi li fadilatin haka nan da yin sujudan shi saboda mustahabi wani abu ne na mustahabi ya bari sai ya ce to ai shi ma mutabi ba a bashi haka ba shi ma bari a taimaka mai sujada yana jin sujada za mu ce ya tsara sujada ta gangan a sallah sallah ta rushe tunda dama sujada ana yi dan barin sunna ne mutumin da ya bar mutabi ba sujada au yi ne ne ne kamar misali mutumin da ya bar mutabi sai ya sujada ba shi kamar ya zai kira ba ya manta ya sallama a ai duk sallar da aka ce an mata sallama tana ingance to ba wani abin da zai bata ta duk sallah na duniya in dai har mutum ya kai ya yi sallama sallar ta tayi bayan sallama ya to bayan sallama ko ashir ya tura ko biyu ya yi ko duk abin da zai yi ba zai taɓa wannan sallar ba ta riga ta tafi dama kafin mutum ya sallama ne za a ce tabaki in biyar ya yi ta lafiya sun rabu lafiya ya sallama ya yi salamu ta tahlil ba abin da zai bata mar sallah sai dai kawai mutum ya yi jahilci ne ba da au limi yawwa akwai sha'ana au li takbiratin ko kuma domin kabbara ɗaya mutumin da ya bar kabbara biyu ko fiye da biyu zai sujada a kabli ba to shi kabbara ɗaya ya bari sai ya sujada a kabli sai mu ce shi ma sallar ta ɓaci saboda ya ainihin sujada domin mutabi a can ko kuma ne ya sujada domin sunna fasifa kabbara sunna ce sassauka wanda ita kaɗai ba zai wuce ta sujada ba wa bi mushkilin an farjin sallah tana ɓaci da abu mai shagaltarwa ga barin farilla misali mutum yana sallah sai wani abu ya bujiro mar wanda wannan abun ba zai bar shi ya aikata wani farilla a sallah ba sai mu ce to wannan sallah ta bashi kamar yanzu misali mutum ne yana sallah yana jin bogi ko yana jin bayan gari har ya zama baya iya yin ruku'u baya iya sujada daidai baya samun mutuwa a sallah kaga ya samu abin da zai shagaltar da shi ga barin rukuni a sallah sai mu ce wannan sallar ta baci wa'an sunnatin idan kuma abin da ya shagaltar da shi ya shagaltar da shi gaba yin sunna ne farillar sun cika cif amma sunnoni ne ba su samu daidai ba saboda wannan abin da ya same shi ya shagaltar da shi sai mu ce yi ƙaidu fil wakati ya sake wannan sallah in akwai sauran lokaci wa fi ziyadati arba'in hakanan da ƙara raka'a hudu a sallah mai kowace raka'a misali sallah mai raka'a biyu ne ko mai raka uku ko mai raka hudu sai mutum ya manta ya yi raka takwas ma'ana ya kara raka hudu akan wannan sallar sai mutum sallar ta bashi sallar mai raka hudu ne ya kara ya zama takwas ko mai raka uku ne ya kara hudu ya zama bakwai ko mai raka biyu ne ya kara hudu ya zama shida to matukar in ji a sallar farilla mutum ya kara raka hudu sallar ta bashi karaka a tayi fi sunafiyati kamar mutumin da ya fara raka biyu fi sunafiyati a cikin sallah mai raka biyu dama ita sallan raka ta biyu ne shi da ya zo ta manta bayan ya ji ya kara wani biyu sai mu ce to yanzu sallar ta baci inda wa man zada fi salati mislaha wa la salatu kawai duk mutumin da ya kara wa sallah kutan kucin ta sallar shi ta baci to amma anan malamai suka ce akwai wanda suke da ja akan wannan kauli suna iya ne suka ce sai suna iya ta asali wacce ke tunaniya ta asali suka ce kamar sallan asuba ita da amma raka biyu ne kamar sallan juma'a da amma raka biyu ne amma kamar sallan kasaru suka ce dan mutum ya tsara raka biyu sallah bata bashi ba saboda me saboda ita kasar asalin ta gudu ne sauki haka ba ya zama biyu yanzu ya kara biyu sai mu ce wannan biyun ba zai rusa mar sallah ba sai idan gudun ya kara sannan zai rusa mar sallah sannan a bangaren nafila ma sai suka ce sai na fila ma'aduda na filar da aka iyakance ta ko da lokaci ko da wani guri kamar rakatar fijiri kaga raka jiki dama an sani kamar sallan idi raka biyu ne an sani to sai irin wannan ne in mutum ya manta ya raka hudu za mu ce ta baci amma na bila ce haka kawai ya zo kiri na fila na ainihin ibada dan ya yi raka hudu ba ta baci ba har ma za ka ji hukunci ana cewa mutumin da ya manta ya fara raka ɗaya a nafila ya ci gaba ya karo ta biyu sai su jira kabli kaga an nuna ma nafila haka dan mutum ya fara raka biyu bata baci ba kawai sai su jira kabli ne na barin wannan sallaman da shi muke magana ke su jira wannan zai su jira mana wannan tsari ne yaron da ya yi zai su jira amma ko bai bata mara sallah ba wajen bacin sannan ya aka ce sai suna iya na hasiri wannan ko wani kauyen wasu malamai ke akwai wanda kuma suke kan kawai in dai suna iya ce ta ƙara raka biyu ta baci wabi da amudi kasa gilatin haka nan sallah tana baci da ganganta kamar sujada guda mutum yana sallah ya yi sujada ya ɗago ya yi sujada na biyu da ya ɗago sai ya ce shi yau sujada yana mata daɗi kawai sai ya ƙara na uku da gangan ba kawai ya ce wai shi yau wannan raka su jira uku zai mata to yana jin na uku sai mu ce sallah ta baci aw nafkin ko mutum ya fura wani abu da gangan ya je zai jira ya ga wani kuna wani abin nan wani kwaro ko wani abu sai fura shi da gangan ya san sallah yake sai mu ce sallah ta baci aw akilin ko ya ci wani abu da gangan wai shi in yana in yana in ya ci abinci zuciyar yana tashi sai ya ci goro yana cin abinci aka tare sallah yana cikin sallah ya manta goran shi ci yana ci sallah ta baci au shurbi ko sha yana cikin sallah sai ya sha wani abu duk wannan ta'ammudi din ne yake amfani wa bi ta'ammudi kasajiratin wa au ta'ammudi nafkin au aklin au shurbin au qai'in ai au ta'ammudi qai'in ko kuma amai da kankan yana sallah shi wai dama ya san cikin cikinsa in ya ci abinci ya yawa yana da damar da zai ɗan yi iya amin da yake bukata ko yana cikin sallan da ya ci abincin kawai ya yawa sai ɗan ya haka ya zuwa ya ci wani sallah sai yanke sallah ta bashi kaga duk wannan ganganci amma in amai galabatan ne bai bata sallah ba kamar yadda muka faɗa baya wa in bi kun haka ne au kalamin ko kuma magana mutumin da yana sallah da gangan yayi magana sallah ta bashi yace wa in bi kurhin ko da tilasta shi aka yi yayi wa'annan abubuwan sallah ta baci aw wajaba ko kuma ya wajaba ne ne misali mutum yana sallah sai aka tilasta shi aka ce dauki ka ci yanzu sallah ne ta ce ka ci ko wanda yake ka kaga yanzu wannan ai tilasta mara aka yi duk da aka yi ci sallah kan ta baci ko wajen sha ko wajen magana din shine yace wa in bi kurhin an waje ba ko kuma shi maganan ya waje ba duk da wannan wajabar sallah ta baci kamar yaya waje ba yake li'in qadi ama domin tsiyar da makawo kana sallah ga wani makawo zai wuce ga rami a gaban shi ka sani wanda wannan ramin baya gani zai iya fadawa rami kuma ya fada rami komai zai iya faruwa yanzu a nan wajibi ne dole ne ka gaya masa in ba ka gaya masa bai fada rami ya mutu sai ka biya jiyarsa wannan shi ne ka'ida duk mutumin da ya yi gare shi tsirar da rai ya bari da gangan rai ya ainihin kubce to shi ya biya siyan wannan rai to ka ga yanzu wannan magana ba ya waje ba kenan ba to duk da haka in yi maganar sallah ta bashi wajibi ne maganar sannan kuma in yayi maganar sallah ta bashi illa li islahiha sai dai idan maganar da mutum yayi da gangan in maganar na gyaran sallah ne baya bata sallah to shi na gyaran sallan kan ya ce fa bi kafirihi sai idan mutum ya yi yawa ne zai bata sallan wanda inda mutum ya yi kaɗan maganin gyaran sallah in ya yawa yana bata sallah kaɗan ne yake ainihin tabbatar da ingancin sallah to a nan malamai suka ce ya yawan yake wanda zai bata sallah ya kuma kaɗan ɗin da mutu kaɗan ɗin da mutu ba zai bata sallah ɗin ba yake sai suka ce sai mu koma kan hadisin zuliya daini hadisin zuliya daini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da jama'a ya jagoranci sallah a cikin salloji biyu na yinin nan imma a zuru imma la'asar ba haka shi ke zo ba da ya sallama a raka a biyu ya koma gefe kawai ya shaɓu yake a cikin zuwa akwai sai na bakar akwai sai na umar amma gaba ɗaya ba ha ba an yi kalima ko suka ji tsoron su mar magana saboda manzo Allah ya shiru kum kowa ya shiru to a cikin mutane akwai zuliya daini shi zuliya daini mutum ne mai dan shigowa daga kauye shi yasa ba su akwai suka ce su in sun ga mutumin kauye suna jin daɗi saboda zai iya yin abin da su ba za su iya ba dalilin wannan abun kuma wani hukunci zai faru sai a bada hukunci wanda kuma zai a mai duniya duniya daini sai ya taso yace a cikin hadisin yace masu gaggawan fita ma daga hanyar sallama wasu ma duk sun fita ana cewa ai an rage sallah an rage sallah in ya daini ce zai ce ya rasulullahi shin sallan nan namu kai yau an samu sauƙin raka biyu ne ko dai rakkanuwa kai ta ga jimlar magana ɗaya ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban yi mantuwa ba kuma ba a rage komai ba ma'ana sallah mun yi ta yadda take ba mu rage ba ba ba a rage ba kuma ba mun ci komai ba ta magana ce sai duniya dai ne yake ayya ya rasulullahi lalle dai a cikin biyun nan ya faru dole ne in ma an rage sallah wa in ma kan mutuwa ta ran ta magana uku sai manzo Allah ya tura cikin jama'a yake shin abin da bawon Allah ne faɗa gaskiya ne ta magana uku sai suka ce sadaka ya rasulullahi suka ce gaskiya ne abin da ya faɗa ya rasulullahi shikenan manzo Allah ya tura ya cike wannan raka biyun ya kawo su jira. To, ta ga yanzu wannan jumlan magana jumla jumla jumla har guda biyar. Haka yi manzo Allah bai ce hayaniyar da muka yi sallah ta baci bai ci gaba da sallah. To yanzu duk sallar da maganar da aka yi bai wuce wannan jumla biyar din ba to maganar bai yawa ba za a gyara sallah. Shi yasa ya ce inna li islahiha ka ga maganganun da an yi dan gyaran sallah ne. To fa bi kasiri da yawan magana ne zai bata sallah. yau da ce wannan maganganun an yi hayaniya an yi hayaniya an ya wuce tun na biyar sai muke magana ya yi wa sallah a bashi wa bi salamin wa akalin wa shurbin sallah tana bashi bi salamin da yin sallama wa akalin da ci wa shurbin da sha abu ukun nan mutum ya yi a cikin sallah ɗaya yana cikin sallan kafin sallar ta cika sai manta ya yi sallama bayan ya yi sallama dama zai buɗe baki ne ya jawo ya ci ya ci bayan ya ci ma ya ɗauko abin sha ya sha kafin ya yi abu uku wanda kowanne shi kaɗai ne ko ya sallah ne sai mu ce to yanzu wannan sallan ba daman gyara ta ta ɓaci. ya ce wafiya ya zo a cikin mudawwana ɗin cewa in akala idan mai sallah ya manta ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha in jabara ya gyara sallar samana ne su jira. To, wannan akwai guda biyun gaba ɗaya a cikin mudawwana aka samu su. Ita kuma mudawwana maganganun Imam Malik aka tara. A mudawwana kitabu salati na mudawwana akwai kitabu salati al-awwal akwai kitabu salati al-thani. To a cikin kitabu salatul awwal aka samu yankin maganar na cewa wa bi salamin wa aklin wa shurbi. Sannan a cikin kitabu salatul sani aka samu in akala aw shariba in jaba. A can ka ji hannun sallah ya bashi. A nan kuma ya ce mutumin da ya gyara sallah. To shi ne malamai masu fassarar mudawwana su fahimce ta sai suka yi sabani. A sabanin suka ce ko kuma sai suka yi wa mudawwanan fassarori a wannan abuwan ɗin. وهل كن اختلاف wannan maganganu guda biyun da suka fito a kitabani wayannan kitaban ainihin abin nan din guda biyu kitabu salatul awwal ya nuna cewa sallah ta bacin mutum yayi wayannan abubuwa kitabu salatul thani ya nuna cewa mutumin da yayi gane sallah shi ne suka ce to yanzu wannan an samu sabani kenan tunda dama imamai a mazabansu za su iya kawo hukunci sannan daga baya likita ya ke canza sai a sake ba da hukunci sabanin wannan to wai irin wannan ne ya faru a nan wasu suka ce eh wasu suka ce a'a au ko kuma la ba sabani ba ne a wancan na farkon da aka ce sallah ta ba din lissalami saboda sallaman da ya ne fil'ula a wancan na farkon in ka lura a wancan na farkon muka ce wa bi salamin wa akilin wa shurbi a wannan na biyun ko ba mu magana sallama ba muka ce in akala au shariba in jabara kaga akwai bambanci wancan yayi sallama sannan ya ce sha wannan ko yayi sallama fa ya ce sha wanda sai da yayi sallama ya ce sha shine sallah ya tashi wanda ko bai yi sallama ba cikin sallan neman ta ya ci ko ya sha wannan ya gyara sallan shi ya sujada sallan shi ba ta faci ba kauli na biyu kenan au ko ko magana da uku suka ce lil jam'i wancan na farko saboda hada wanda yake wa bi kalamin wa aklin wa shurbi ka ga abu uku duk a cikin abu a cikin jeri daya wannan kuma na biyun kalu ya ce in akala au shariba ka ga dai dai in akala in jabara au shariba in jabara wancan kuma ka ga ya ce wa bi kalamin wa aklin wa shurbi a kauli na uku suka ce wancan din hada ukun da ya shi ya ba ta sallar wannan kuma saboda bai haɗa hukun da ya yi ɗaya ɗaya ne shi yasa sallar shi bai bashi ba to shi ne tawilatun wayannan tawilolin kowane kauli tawili ne ce wa mudawwana shi da zahirin mudawwana a kitabu salatil awwal ya ce bi salamin wa aklin wa shurbi a kitabu salatil sani ya ce in akala au shariba in jabara to malamai masu kallon mudawwana da ainihin idan basira su fahimce ta su ne suke masa wannan ainihin fassarorin gaba ɗaya in akala au sharifa in jabara yawwa to nan kawai in je da mantuwa ne ka yi sujara ba ji shi ko in jabara in ka yi uku wancan na farkon ka yi sallama bayan sallama sai da ka ci kasha sannan ka tuna yin sallar ta ba ba zan cin gyara
akala
yawwa to shi ne ma suka ce wajen mutum da ya guda uku babu sabani sallah ta baci wanda ya yi guda biyu akwai khilafa wasu suka ce ta bashi wasu suka ce ba ta bashi ba amma mutumin da ya guda ɗaya kawai shi kuma babu tafani wajen zai biya da sallah Mafi? Yawwa, ya ce wa bin siratin lihadatin sallah yana baci da juyawa mutum ya bar sallan lihadatin saboda kai. Mutum ne a cikin sallah, sai ya tuna ni ba ce sallan nan da nake ba ni da alwala. Sai ya bar sallan wannan insirafin ba wai na juyawa da ciki ba ne, a'a ya juya ya bujire ya bar wannan sallah. Kana cikin sallah, sai ka tuna ni ba sallan da nake nan ba alwala ka ga a zuciyanka zaka ji kai wannan sallah ai babu ita kaga ka tura ka buje ka batta ko sun mata bayyana na fihu sannan korewan wannan hada sai rashin alwala ya bayyana misali mutum ne ya zo ya kabbara ya fara sallah sai ya tuna ni fa muna zaurin nan na ɗauki buta na shiga na kama ruwa na fito muka shiga wani hirar nan kaga ba ni da alwala na fara sallan nan ya yi haka a zuciyar shi ya tabbatar da koyi wannan sallan sai kuma ya tuna ab ashe lokacin da ya fito din sai da ne alwala muka fara biya kaga kenan abin da ya koyi mar wancan sallan yanzu gashi ya dawo cewa ashe sallan shi akwai to duk da haka koyi wancan sallan ya bata sallah ba zai sake dawo kan sallan shi ba ko da cikin shi bai juya ba in da yake siraf ya bar wannan sallan ya adalcin saboda tuna ainihin kai sun mata bayyana nafihu ai nafiyul hadar eh za ku tare da sau yawwa sai dai kuma yanzu ba za mu ce ba alwalan shi ya bashi ba alwalan shi yana nan yanzu misali in liman yake bi sai ya tuna ba ni da alwala ba san da ka bashi ba yanzu ya tuna ina da alwala sai ya sabon ibtida'i ya bi liman aha yace kan musallimin kamar mutumin da ya sallama shakka fil itmami yana shakku cikin cikin sallah dama mun ce ka'ida duk mutumin da yake sallah da yake shakku akan adadin abin da ya yi ko yake shakku akan wani rukuni ya yi ko bai yi ba muka ce wa shakku fil nukusani ka ta haƙuƙi ko mutumin da ya shakku cikin rafi kamar ya tabbatar da rufin ne ya aikata wannan ragin haka nan mutumin da yake shakku cikin ainihin raka uku ya ko raka hudu sai muka ce fana alal alal akalli ko ya gini a bisa wannan mafi karancin to shi yanzu yana shakku fil itimam cikin cikin sallah yana shakkun sallah ne ta cika ne ko saurara ka daya yana cikin wannan shakkun da yayi tsini ba kawai sai sallama yanzu yana yin wannan sallaman sun mazaharar kamaru sannan bayan ya yi sallaman sai cikin sallah ya bayyana duk da haka sallah ta faci saboda me saboda ya saba wa abin da aka ce yayi mutumin da yana sallah yayi shakku yayi gini akan ainihin akan shi ke ya saba yanzu wannan sabanin kage ya yi daidai din amma sabanin abin da aka umarce shi da yi shi ya bata masa sallah shi ne sun mazarar kamaru sannan cikin sannan ya bayyana duk da aka sannan ta bashi alal azhari a bisa magana mafi bayyana Wannan ya zama imam.
eh shi ke ya zama imam sallan ya bashi wurin kuwa sallan ya bashi ai so da yawa ai sallah da yawa ba ke ne wai sai an yi sallama bari mun zai biyo malam ta ta cika a karamar kaza ai ta cika shi kenan wai kana shakka da kai ka baka san sallar ta cika kai sallama ai kan sallama za ka yi magana eh wanda ya ga kaman wai in yayi magana kan sallama sallar za ta bashi shi da san in yayi sallama ne ma za ta bashi ba kafin sallama ne in kai shari'a ka gama kana shakku anya sallan nan raka hukun mu kai kuwa ko ya raka biyu ne sai ka jiyo alƙali raka nawa muka yi ba shi ne halin yadda sha wuce ta da umar kalam ba magana ne gyaran sallah na ta ana muka yi alƙali suka ce wallahi ne ma ba na diskaki malam kuma ka ya ani in da yawan shi jumla biyar ba sallah da bashi wa kurai kuwa ya halatta ka tambaya ya ba ka amsa ka sake tambaya ba ka amsa in hayaniya ce ta yawa har ya wuce jumla biyar sallah za ta bashi yawa saboda haka kar ka yi sallama ba ka da yakini cikin sallah duk wanda ya yi sallama ko da yakini cikin sallah ko da daga baya ya samu yakinin sallah ya bashi yanzu misali shi da ma al'adar shi duk rakan da ya zai zai zai rade yasa daya in ya yi na biyu zai rade yasa biyu saboda dama ya san kwanan yanzu gari shakwa ke yanzu da yawa kawai da Allah ne ke kwatan wa sallah amma yanzu a sahu kanni ne wanda ana cikin sallah da za ka tsayar ka ciyar kama ka yi biya ma ka yi haihuwa mafi yawa kawai ana fiye ne kawai inda rubutu ne kawai kowa kawai yana yi ne kamar yadda ake yi in an yi sallama shi ma ya sallama kawai shi kenan to a irin wannan shi limamin ya san matsalarsa duk raka'an da yayi yana nade hannu duk raka'an da yana nade hannu gashi ya nade hannu uku yana tsayiya sai yake tunanin ta cika ne ko ba ta cika ba ta cika ko ba ta cika ba bai samu yaƙini ba sai ya sallama yana yin sallaman sai suna an sallama gurba ce kuma ya duba ya san shi uku kaga ta cika amma ta baci ta baci saboda me saboda wanda yake shakku ya nake yi sallama ba in shakku bai bar shi ba dole ya tashi ko sallan shi aha mutana alhamdulillah mali mun sai da muka ga ko a ina ne wa bi sujudin eh wa ala al-azhar muka tsaya muka tsaya za mu kira shi wa bi sujudin masbuki ma al-imam fa'diya Allah tana da hatsari to jewa abin da kake ganin ba zai bata kamar sai zai bata ta